إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا 29 غوتن رجب hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya amma yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na alhalal wal haram fil islam wallafar doktor yusuf al-qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta ka'idan nan ta at-tahrim yatba'u al-khubuth wad-darar wato haramci kazanta ke biye da shi ko yana biye da kazanta da cutarwa duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta to za ga wannan abun akwai kazanta a cikinsa kuma akwai cutarwa a cikinsa har ma muka karanta gabar da malayin ke ce mana dukkan abin da ya zamanto mai amfani ne zalla babu cuta a cikinsa to za a ga wannan abin halal ne kamar yadda abin da ya zamanto cutarwa ne zalla babu amfani ko kaɗan a ciki to wannan abin za ka same shi haramun ne shi kuma abin da ya kasance kuma amfaninsa ya fi cutarsa yawa to wannan abin za a ga shari'a takan halatta shi kamar yadda duk abin da ya zamanto cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa to shi kuma za ga shari'a tana haramta wannan abu wannan ka'idar ka rike ta mun karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda suke ɗauke da waɗannan ainihin wato misalai sannan mun karanta nazariya da aka yi ma'ana bincike na ilimi nazariya da aka samu cewa ainihin wato abinda ainihin wato naman alade yake dauke da shi na ainihin wato cuta kamar yadda kuma wato rashin ko kuma yin bayan gari ko dukkan wani abu na najasa ko zubar da bola ko wani abu mai kama da haka a gurare ma'ana dai kazanta tana jawo cututtuka irin su kwalara irin su abin da ya shafi ainihin wato a abin nan ya sunan tsutsan nan ma tsutsar ciki da kuma wace ce dayar matsatsaku ko yawa za ga sun tana jawo wannan rashin tsafta da rashin kulawa wato da zubar da kazanta ko ina ko barin bola a cikin jama'a yana jawo cututtuka wanda yanzu shi ma ainihin wato scientific research ya tabbatar da haka wanda di yana daga cikin hikimomi wanda tun talatale ko tuntuni addinin musulunci ya yi ishara zuwa ga haka za mu shiga ainihin wato ƙa'ida ta biyar ƙalil mu'allif rahimahullahu ta'ala fil halal ma yughni anil haram mala yace ga wata ƙa'ida fil halal a cikin abin da Allah ya halatta ma yughni anil haram akwai abin da ke wadatar da mu gabarin aikata haram cikin abin da Allah ya halatta akwai abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana su kuma sun maye gurbin abubuwan da ya haramta mana su waɗannan abubuwan a cikin abin da Allah ya halatta akwai gamsuwa da wadatuwa da isuwa ba sai mun aikata haram ba ma'ana shine wannan ka'ida take nufi wa min mahasinil islam yana daga cikin kyawawa na wato kyawawan ɗabi'u na musulunci wa min ma a bihi kuma da abinda musulunci ya zo da shi min taisirin alan nas na sauƙaƙa wa mutane annahu ma harrama shay'an alaihim musulunci bai haramta wa mutane wani abu ba illa awwadahum khairan min sai ya kuma musanya musu da abin da ya fi abin da ya haramta musu alkhairi in ka ɗauka malam zai ba mu wasu daga cikin misalai amma misalan suna da yawa ma'ana duk abin da allah maɗaukakin sarki ya haramta mana to sai kuma ya musanya mana da abin da ya fi wannan abin alkhairi mimma ya suddu masadda daga irin abin da zai zauna a gurbin wancan na haramcin ɗin ma'ana abin da zai toshe kishirwar da mutum yake da ita ta haram ɗin to akwai abu na halar da zai toshe maka wannan ko ya kashe ma waccan kishirwar ta aikata haram na fatan gane ma'ana annahu ma harrama shay'an alaihim musulunci bai haramta wa mutane wani abu ba illa awwadahum face ya musanya musu khairan minhu wani abu da yafi wancan alkhairi mimma yasuddu masaddahu daga irin abin da zai toshe kishirwar wancan din ko zai toshe bukatar da ake da ita ta wancan na haram ɗin wa yuqni anhu kuma ya biya bukata anhu gabarin aikata na haram ɗin ina fata an gane kama bayyana zalika ibn al-qayyim rahimahullah kaman yanda ibn al-qayyim rahimahullah ya bayyana haka yake cewa harrama alaihim alistiqsam bil azlam wa awwadahum anhu du'a alistikhara musulunci yazo ya tarar da tun lokacin jahiliya ana yin wani irin abu da ake wanda Allah ta'ala ma ya faɗa cikin ainihin wato suratul nisa wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq wato neman sa'a ta hanyar al azlam kyamari ko kuma kibau wato kibiya ake samu guda uku wannan sai a rubuta mata if'al wannan sai a rubuta mata la taf'al wannan kuma sai a batta haka da hakan aka yi wannan rubutun sai a kada su sai a zubar kana so za ka yi tafiya kana so za ka yi aure kana so za ka sai gida kana so za ka yi wata sana'a kana so za ka nemi admission wani ainihin wato darasi ya kamata ka karanta kowane irin abu kake so ka yi to don wato ka yi zamanto ka dace da wanda ya fi amfani ya fi alkhairi to su a lokacin jahiliya sai su yi wannan kibau ɗin guda uku sai a rubuta ɗaya if'al ɗaya a rubuta la taf'al ɗayar sai a batta haka ba komai a cikinta da hakan an zuba sai a ce ɗauki ɗaya kana ɗaukar if'al a ce to akwai sa'a wannan tafiyar taka kai harama kai tafiyar ka wannan tafiyar taka akwai nasara a cikinta wannan auren akwai alkhairi a cikinsa wannan ainihin sana'ar da zaka yi akwai samu a cikinta idan kuma hannunka ya dauko la tafal sai a ce to kul wannan tafiyar in ka tafi sharri ce wannan mata in ka aure ta mai farin kashi ce wannan sana'ar in kai ta to jarin ka zai lalace kuma ba wani albarka a cikinta idan kuma ka dauki ta ukun ita wadda ba komai a cikinta sai a ce to sai an sake lalle sai ka ɗauki ɗaya daga cikin biyun nan kana ɗaukan ta ukun sai a ce to kaga wannan nutaran ce ita bata ce a yi ba bata ce kar a yi ba da haka a sake wasu kuma suka ce ana rubuta amara ni rabbi a jikin ta farko ta biyu sai a sa nahani rabbi ta ukun kuma sai a bata haka ba rubutu da ka ɗauki amara ni rabbi a ce to akwai alheri ka ji ubangiji ma ya umarni ka je kai kana ɗaukan nahani rabbi sai a ce to kaji wannan abun ba sa a cikinsa in ka ɗauki ta ukun wadda ba komai a cikinta ita kuma sai a ce sai an kuma sakewa to shi ne kaga kenan ashe tun lokacin jahiliya dan adam yana so in zai abu ya gan ya wato yana so ya ji cewa wannan abun akwai alheri ko babu shi yasa yanzu za ka ga da ba a karantar da mutane ko ba a ilmantar da mutane yanda ya kamata game da istikharar musulunci shi yasa mutane suka raji a zuwa wajen bokaye wajen yan tsubbu wajen yan duba saboda duk mutum in zai abu yana so ya yi nasara in tafiya ce yana so kar a samu matsala ya zai ya gane wannan tafiya akwai alheri ko babu a cikinta in zai aure yana so ya gane wannan matar akwai alheri cikin aurenta ko babu in yana so ya sai gida a wani guri yana so ya gane wannan zamansa a wannan unguwar akwai alheri ko babu tun talatar dan adam yana da wannan tunanin to idan babu da musulunci ya zo yake so ya ga wancan abin da suke yi lokacin jahiliya musulunci sai ya rushe shi da ya rushe sai ya kawo musu madadinsa sai ya ce akwai du'a istikhara akwai addu'ar da ake kira du'a'ul istikhara addu'ar neman zabi idan mutum yana so ya aure ko yana so ya tafiya ko yana so ya sai gida ko yana so ya kama wata sana'a to in ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyar da mu yin sallah raka'a biyu raka'a farko fatiha da sura raka'a ta biyu ma fatiha da sura bayan ka gama wannan ainihin wato rakawo'in guda biyu su kuma ba na farilla ba ne salloli ne na nafila salatul istikhara sunanta wato kana neman zaɓin Allah maɗaukakin sarki akan wayannan abubuwan guda biyu ka kasa zartar da wanne za ka yi to kana so Allah ya zaɓan ma cikin biyun nan wanne ne to sai annabi ya ce sai kai sallah raka biyu in ka gama sallar sai ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرف واصرفه واصرفني عنه waƙadur liyar khaira haithu kana thumma ardini bihi ko raddini bihi kaga wannan addu'ar ita ce wato kana son kai zabin Allah madaukakin sarki ya zaba ma abin da yafi alkhairi sai kai wannan addu'ar kana iya yin ta sau ɗaya sau biyu sau uku gwargwadon bukata amma ba wani mafarki za ka yi ba kawai za ka ji Allah maɗaukakin sarki ya sa maka san abin ya sa maka nutsuwa da abin ya ƙara kuma sauƙaƙa maka hanyar samun abin shikenan kawai to kaga da musulunci ya hana al-istiqsamu bil azlam sai ya kawo ma istikhara kaga ka'idar da malai ya gaya mana ba duk abin da Allah ya haramta sai ya kawo abin da ya fi shi alheri yanzu da ka je ka dinga wancan din kaga wannan na farko ka kai sallah na farko kanu wancan kaga duk gaba ɗaya tasirin ka mai da shi zuwa ga wayannan kibau din yanzu kuma ka mai da tasirin zabin zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga akalla an kusanta ka zuwa ga Allah an nesanta ka da shirka da kuma ainihin abin da ba daidai ba da aka ga kenan da aka ka aka rushe irin waccan istihara ta lokacin jahiliya sai aka kama istihara ta musulunci da aka ga kenan yanzu istikharorin duk da ake yi na ayi bugun kasa ko ayi da carbi ko ayi da tsinke ko dukkan wani nau'i na duba da ake wa mutum dan ya gane cewa tafiyan nan akwai alheri matan nan akwai alkhairi gidan nan da zai saya akwai alkhairi sana'a nan da zai zai yi akwai alkhairi to ba sai ka je ka rabu da imanin ka ba ga addu'a kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabbansa kaman yanda yake koyar da su surorin alkur'ani dan su rike su haddace saboda dan adam in ma baka koyar da shi wannan ba to sai yayi wancan saboda duk lokacin da zai abu yana so ya dace yana so ya yi nasara yana so ya samu alkhairi to saboda haka yana so ya ga yaya shi yasa aka baka abubuwa guda biyu na farko ka nemi shawara na biyu kuma ka yi istikhara ka nemi shawara ga wani amintacce wanda ka san cewa abin nan da kake so ka yi yana da ilimi a kai yana da masaniya a kai zai iya baka shawarwari to sannan kuma abin da ya buya gare ka sai ka yi istikara ka ba Allah zabi kun ga ɗaya daga cikin mahasinul islam kyawawan ta'adu da koyarwa irin ta addinin musulunci da ya haramta wato neman zaɓi ta hanyar kibau wa awwadahum anhu sai ya musanya wa al'umma wannan neman zaɓin du'a'ul istikhara sai ya musanya musu da addu'ar istikhara wadda ake kira du'a'ul istikhara ina fata gane kaga anan allamal islam allamal islamul muslima idza aqdama ala amalin a nan kaga musulunci sai ya koya wa musulmi idan ya sa gaba wajen yin wani abu an yastashira ya nemi shawara wa yastakhira ya nemi zaɓin Allah gida za ka saya tambayi aminanka na unguwar yaya unguwar take ko inda suka san unguwar su gaya ma ko layin da za ka sai gidan wa'inda irin makota ne yaya ka nemi shawara kana neman aure nemo wasu waɗanda suka san yarinyar da kake neman auren su baka shawara wace irin yarinya ce ita ya gidansu yake za ka yi tafiya nemi shawarar waɗanda su kullum suna bin hanyar su baka shawarar yaya tafiyar taka take ya hanyar take akwai haɗari ko babu akwai kaza ko babu sannan sai kuma ka nemi zaɓin Allah la khaba man istakhara wala nadima man istashara wai duk wanda yake istihara ba zai taɓe ba al'amarinsa ba zai lalace ba sannan ba zai taɓa da na sani ba duk wanda yake neman shawara duk mai neman shawara to ba zai yi da na sani ba kamar yadda duk mai istihara ba zai taɓe ba ma'anar istiharar nan kuma ma'anar istihara an ya tsuluba min Allah ya nema daga wajen Allah an yi hadiyahu li khairil amraini ya nemi Allah ya shiryar da shi mafi alheri cikin ɗayan al'amura guda biyu alladaini ya taraddadu bainahuma wa'anda zuciyarsa take tarawa take ta kai kawo tsakaninsu to sai nemi Allah ya zaba masa wala ha salatun wa du'a'un ma'thur tana da sallah da ake mata da kuma addu'ar da aka ruwaito wanda din na karanta yanzu ina fata an gani wa harrama alaihimul harir wa harrama alaihimul qimar wa harrama alaihimur riba Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa mutane mu'amala da riba wa awwadahumut tijara arrabiha amma sai ya musanya musu da kasuwanci wanda ake cin riba akwai kasuwanci bila adadin wanda halattacce ne ana yin kuɗi ana samun alheri ana cin riba da wannan kasuwancin ba sai mutum yayi riba ba ba sai mutum yayi mu'amala da riba ba kaga da musulunci ya haramta ta'amuli da riba sai kuma ya buɗe ƙofofi na samun arziki da samun alheri da dukiya ta halas a wajen Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kasuwanci mai riba wa harrama alaihimul qimar musulunci ya haramtawa ya haramtawa mutane alkimar caca da dan adam mayan kuɗi ne yana so ya samu kuɗi yana so ya yi mu'amala da kuɗi yana so ya yi bukatunsa na yau da kullum da kudi kai ka ce sinadarin da aka kera kudi a jikin dan adam aka bantare shi saboda yanda dan adam yake son kudi yaro da babba mata da maza na birni da na kauye da haka in ba a buɗa masa wata hanya ba ga wata hanya wadda yana samun kudi amma musulunci ya haramta ta to sai kuma aka musanya masa da wadda tafi ta alkhairi wa adawum anhu aklal mal bil musabaqati nafi'a fi din kaga sai aka musanya musu a madadin sicata sai aka musanya musu da cin dukiya bil musabaka ta hanyar yin musabaka tsere da rige-rige annafi'a mai amfani fiddini a cikin addini bil khaili da dawakai wal ibl da raquma wasiham da kibau sai a zo a sa a sa gasa gwanin harbi da saiti an fahimta wanda ya a sa wani abu a ce wannan abin ake so a same shi a tsakiya wannan yana harba ya same shi a nan gefen wannan yana harba ya samu ana ce a kai kai sa'a kana saita ka same shi a daidai tsakiyar na dauki ma dukun kudi a baka ba caca bace musabaka aka sa kaci haka gudun doki da iya ainihin sukuwa da doki aka zo aka zuba gasa aka sa ko wajen kuku ashirin aka ce duk wanda ganin zuwa guri kaza wanda ya riga kaiwa an ba shi kaza an ba shi mota an ba shi gida an ba shi dala kaza ka zo ka gwanin iya sukuwa da doki ne ka zo ka yi sukuwa ka wuce kowa ka je ka kai abin nan ka ci musabaka ka gaba ta taba ce musabaka ka yi ka samu horo ko da nan gaba in jihadi na musulunci ya taso wannan abin da ka koya ka kware a kansa har ka samu kuɗi ta hanyar musabaka a kansa za ka amfanar da musulunci shi to kaga maimakon ka je kai waccan cacar sai kuma musulunci ya musanya ma da musabaka mai amfani a addini wa harrama alaihimul harir musulunci ya haramtawa al'umman musulmi su sanya tufafin alharir wa abahum an sai ya musanya musu da shi anwa almalabis alfakhira nau'o'in tufafi na alfarma mina suf na abin da ya shafi suf ulu an fahimta wato suf wul shine suf malam mai wul da hausa zare ko to kaga ulu kenan shi sa wasu suka fassara shi da ulu a ɗinka ma kaya irin na ulu ba muna sa rigar sanyi ba eh da kayan sanyi da abubuwan da ake saƙa su da ulu da hular sanyi da sauransu aka halatta mana waɗannan walkattan kattan shi kuma lenon a sunan lenon da hausa eh yadin roba da hausan ma kamar lenon ake sauran ko to shi ne kattan in ka samu hausarsa to haka shine katan eh ai wannan sufarsa kake faɗa ba sunansa an fahimta eh katan lenon kamar da hausa ma za ka dinga jana ai wannan yadin lenon walƙuton da kuma wanda aka saƙa shi da auduga ga sunan kala-kala ga shaddodi nan kala-kala da sunaye kala-kala ba sai ka sa alhariri ha karami ha babba in kana da karamin kuɗi akwai ta wadda za ka ganta mai kyalli da za ka ɗan yi wata shida shekara ɗaya kana sa hafi da cikin mutunci in kuma kana da kuɗi mai yawa akwai wadda za ka siya ƙila har ta mutu da kyanta kuma ta halal akwai ya duka kala kala ga sunan akwai yan abba akwai yan china akwai yan ina ne akwai yan ina naira dubu biyun ka yanzu nan sai ka sai ka ga kayi kyau an ɗinka maka maka aiki mai kyau abin nan an fahimta ka haƙura da alhariri akwai boyal boyal suna nan su ma masu yawa masu tsada waɗanda suke su ma waɗanda din na halal kaga da aka haramta ma guda ɗaya aka haramta ma alhariri amma sai aka halatta maka kuma nau'o'in kayayyaki masu tare yawa wa harrama alaihim zina wal musulunci ya haramta wa mutane su yi zina ya haramta musu liwatsi wa'adahum anhuma bizawajil halal amma sai ya musanya musu a madadin zina da luwadi sai ya musanya musu da aure na halal fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba Allah madaukakin sarki tunda ya halicci dan adam ya sa masa sha'awa to maimakon ya je ya biya wannan bukatar sha'awar tasa ta hanyar da Allah baya so to amma sai Allah maɗaukakin sarki sai samun masa wata hanya wadda ga lada ga lafiya ga samun aljanna kuma ga biyan bukata can ga kashe kuɗi ga cututtuka ga fushin ubangiji ga shiga wutar jahannama ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya musanya ma maimakon ƙato ya zai kewa ƙato aka ce ga mata nan akwai farare akwai bakaki akwai dogwaye akwai gajeru akwai kowace kake so Allah kuma bai cewa ya fanki ma tsaba lakum ku auri abin da ya muku dadi irin wanda kake so akwai ta kawai ka dai nemi daidai kai karka nemi wadda ta yi ma yawa domin sun ce in mace ta yi ma yawa ba za ka ji dadin ta ba kamar yadda ya riga ta yi wa mutum yawa za ka ga malam da ko hula hula in ta yi wa mutum yawa ba ka gani da ya sa ta doki sai ga burki kunne ko ya ga mutum yana ta yawo da ita a ka sa hula mana kana ta yawo da wallahi ya samu ita a babban kwari sai ga duk katsin hula ba ka son sa ta saboda da ka sa ta tayi yawa ba da ba su kya hakan aka ce ga ka aka samu wani mai jiki ne iri na aka samu wani zabgege ya ya ya ba ka kayan sa ya ce ka sa sai a ganka kana ta kana ta kana ta tambal tambal a ciki da aka sai ka ji duk kayan ba ka son sun maka abuna to da haka karkaje an ce ma qabalakum ka duba daidai sa'aka wanda za ku samu fahimtar juna ku daidaita da ita ka aura kaga da Allah madaukakin sarki ya haramta zina sai ya halatta aure duk irin abin da shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gaya mana yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa qalu ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakun lahu fiha ajr قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه أجر da aka duk irin abinda mutum yake da bukata wato abinda mutum yake so ya biya bukatarsa da shi ta hanyar zina ko luwaɗi ko maɗugo ko dukkan wasu hanyoyi da musulunci bai aminta da su wanda suka danganci sha'awa akwai makamantansu a musulunci duk irin abin da kake so ka yi da fasikar mace akwai irin wannan matar da ta fi waccan lafiya ta fita kaza ta fita asali ta fita komai a musulunci ka zo ka aura ta hanyar biyan sadaki da shaidu da wali da sauran rukunai su cika a kai ma ita gidanka ka biya bukata ka ka samu lada kuma ta haihu ma yaya masu albarka su ji kanka su yi ma addu'a bayan ka mutu an fahimta to kaga Allah madaukakin sarki da ya haramta zina da dangoginta ya haramta luwadi da dangoginsa sai kuma ya musanya wa mutane dan sha'awan nan tana fin karbin su to sai aka musanya musu da azzawaj da aure alhalal na halal wa harrama alaihim shurbal muskirat musulunci ya haramta wa mutane shan dukkan nau'in kayan maye wa adahum an amma sai ya musanya musu bil ashribatil ladhiza da abubuwan sha masu dadi annafi'a masu amfani lil ruhi ga ruhin mutum wal badan da jikinsa ka sha ka samu lafiya a jikinka bukata ka tabiya kuma ka ji dadi aka haramta wayancan na haram wayanda suke su cutar da lafiya su cutar da kwakwalwa su cutar da dukiya su kawo matsaloli cikin tattalin arzikin mutane sannan kuma ga fushin Allah maɗaukakin sarki ka duba dukkan nau'o'in kayan maye da tambele kaga ga hasarar dukiya da mutane suke wanda a cikinsu akwai almubazzaranci mai tarin yawa tun ya ɗauki abu ya kunna ya ɗauki kuɗi ya siyi wani abu ya kunna masa wuta ya dinga sha Allah ta'ala ya ce wala tubazzir tabziran akwai almubazzaranci a ciki wani mai irin wannan shan kayan mayan iyalansa ma baya ba su haƙƙinsu sosai saboda yana yin rage kuɗin rara da zai je sha kayan mayan wanda wannan kuɗin inda zai zo ya kawo su gida ƙila za ga sun yi rayuwa mai kyau da shi da matar da yayan da aka gaga bayan illolin da suke haifarwa na kawo ainihin wato abinan taɓarɓarewa tattalin arziki sannan ga cututtuka tun daga abin da ya shafi kwakwalwa har abin da ya dire ya kasa cututtuka ta ko'ina in ka tambayi masana lafiya za su gaya ma wa'annan kayan mayan kama daga giya da sauran kwayoyi da ake sha da dukkan wasu magunguna da ake sha don a yi tambele a bugu sannan mutum gashi ba mutunci ba kamala ga kuma ba kula da addini asara goma da ashirin ba wanda zai kuskure ya ɗauki yasa ya bashi ba za a ga irin wannan wanda yake cikin tambelan ya ya shiga gaba za a bi shi tsalla ba ba a ganinsa da daraja ko kima to sai Allah ta'ala ce maimakon wayancan da suke kwaran yadda mutunci su lalata gangar jiki su batar da hankali su sa ma hawan lokaci mutum ya rabu da hankalin kwata-kwata ya haukace to sai aka musanya ma da kayan sha masu daɗi kuma ga biyan bukata ka sha ga sanyi in sanyin kake so ga zaki in zakin kake so kalle muka kala kala wani ma baka san sunansa juice juice ga sunan iri daban-daban banda namu na Hausa da ake kiyaye da kakanni muka taso muna sha irin su kunin zaki irin su sokorodo irin su simi irin su lamurje ko irin su dan tsurku eh ko duk an daina yi duk ga ire-iren su ga irin su kunin aya ga ga jinja malam mutum yana sha yana lumshe ido kuma halai ya sha kuma ba ka jin kunya kowa babanka ne zo surikinka ne zo shi ma za ka iya mai ta yi ma ka ce bismillah malaminka ne zo yana kana shan halal ne kana shan atsayi ba ta minar rizik sannan ruhinka ya ji daɗi ya yi masa amfani sannan gangar jikinka ita ma wannan abin shan ya yi mata amfani wa harrama alaihimul qaba'ith min al-mat'umat haka Allah madaukakin sarki ya haramta wa mutane abubuwa masu cutarwa na abubuwan ci irin su naman kare irin su naman alade ko duk aka haramta mana cin waɗannan abubuwan irin su naman bera aka ce kullu dhinabi min as-siba wa kullu dhi mikhlabi min at-tayr aka ce dukkan mace dukkan wata dabba da take farauta tsuntsun da yake farauta da farce a sama kar a ci duk dabbar da take farauta da fika a ƙasa ita ba kar a ci ka koma ka yi research a kai za ga irin illolin da wa'annan dabbobin suke ci mafi karanci ka tasirantu da irin ɗabi'unsu to yanzu ma gashi na wayannan cututtukan da za ka dinga jin daga dabbobi ake cewa suke suke suke suke ta farkowa kaga bincike ana ta samu cewa ashe wayannan dabbobin da musulunci yace dukkan haramun ne kar a ci su ashe suna da illa suna da cutarwa to kuma dan adam yana so ya dan samu wajiya ya ci yana so ya samu naman nama ya dinga kai akai ya dinga ci al-maqumat yana so ya samu abinciccika masu dadi ya ci to sai aka haramta musu masu cutarwa wa adahum anha bil mata'im at-tayyibat sai aka musanya musu da abubuwan ci masu dadi wa hakaza haka dai haka kowane bangare na bangaren rayuwa an ka dauka zaga an haramta kaza kuma an bada madadin sa idza tatabba'na ahkam al-islam kullaha idan muka bibiye hukunce hukuncen musulunci gaba daya wajadna za mu samu annallaha jalla sha'anu lalle Allah wanda al'amarinsa ya buwaya lam yudayyiq ala ibadihi fi janib ba zai taba kuntata wa bayansa ta wani bangare ba illa wa sa alaihim fi janibin akhar min jinsihi face sai kuma ya yalwata wa mutane ta ɗaya bangaren daga irin jinsin wancan abin da ya haramta musu yanzu ka ga duk ga misalai da mun bayar an haramta musu su nemi su yi duba su je wajen 'yan duba ko 'yan tsubbu ko bokaye amma an halatta musu istikara an haramta musu riba da dukkan wani kasuwanci na haram an halatta musu wa ahallallahu albai'a wa harrama riba aka halatta kasuwanci to don haka babu wani duk in kaga Allah ta'ala ya takura ta can to za ga ya buɗa nan kuma inda aka buɗa da kila ya ma fi faɗi fiye da inda aka tsuke fa innahu subhanahu wa ta'ala la yuridu bi ibadihi anatan domin ubangiji subhanahu wataala ba yana nufin kunci ba ga bayinsa wala usran ko tsanani wala irhaqan ko takura ba wannan yake nufi ba dan haka duk abinda Allah ya haramta ba wai so yake ya hana mu sakewa ba ya hana mu jin dadi ya hana mu walwala a'a akwai wani abu na maslahar mu a cikin abin da aka haramta akwai illoli masu tarin yawa da cutarwa cikin abubuwan da ya haramta Allah bai bukatar su duk wa'annan abubuwan ya halicce su ne dan mu da haka Allah maɗaukakin sarki ba yana son ya takura wa bayansa ba ya son ya ƙuntata wa bayansa ba ya so ya musguna musu bal yuridul yusra wal khaira wal hidaya wal rahama ubangiji ta'ala yana nufin sauƙaƙa wa bayi ne yana nufin ya sauƙaƙa wa bayi yanzu ka ɗauki misali na koyon kayan mayan nan za a ga lemon kwalba ko dukkan wani abu na halal sai ga wannan kayan mayan ba sa iya siya maka shi wannan kudin da zaka sai kayan maye da shi kila sai ga zai siya maka wayannan nau'o'in kayan sha na halal masu tarin yawa tunda zaka ga kwaya guda ɗaya ko wani abu mai bugarwa guda ɗaya sai ka ji kudi mai tarin yawa sai ka ji sai mutum ya cire kudi masu yawa ya bayar amma yanzu nan kana zuwa shago nan kana nika naira hamsin ko wani abu mai kama da haka sai a baka wani abu mai sanyi mai zaki wanda zaka sha ka samu kwanciyar hankali ko ka kawar da kishirwa da haka ubangiji ta'ala yana nufin bayansa ne da sauki wal khaira da alheri wal hidaya da shiriya wal rahma da kuma jin kai wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi ga bayansa ba so yake takura mana ba ba so yake musguna mana ba ba so yake tsananta mana kama qala ta'ala kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce yuridullahu liyubayyana lakum ubangiji ta'ala yana nufin ya bayyana muku a tsakanin abin da ya halatta da abin da ya haramta muku wa yahdiyakum ubangiji yana so ya shiryar da ku sunanan ladina min qablikum irin tafarkai da hanyoyin waɗanda suka gabace ku wa yatuba alaikum ubangiji yana nufin ya wato ya yafe muku ya karɓi tuban ku wallahu alimun Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da ya halatta wa bayinsa ko ya haramta musu hakimin gwani ne cikin abin da ya halatta ko ya haramta wallahu yuridu an yatuba alaikum ubangiji yana nufin ne ya karɓi tuban ku daga laifukan da kuke aikatawa wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat amma waɗanda suke bin soye-soyen sha'awoyinsu da suke bin shedan suna so ne an tamilu ku karkace mailan aziman karkacewa daga barin daidai karkacewa daga barin hanya ta farki mai kyau karkacewa daga barin abinda Allah madaukakin sarki yake so mailan azima ku karkace karkacewa mai girma yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ubangiji ta'ala yana nufin ya sassauta muku ne ya sauƙaƙa muku wa kulikal insanu da'ifa domin an halitta dan adam mai rauni ne wa kulikal insanu da'ifan an halitta dan adam mai rauni ne dan haka sassautawa sai ta dace da dan adam tunda Allah ya san me ya halitta ya san dan adam din nan mai rauni ne shi to sai ya zama ya dace da ɗan adam a duk wani abu na sassauci ya dace da ɗan adam saboda rauninsa shi a karan kansa saboda raunin himmarsa da niyyarsa shi sa sai Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa ɗan adam abubuwa to kaji duk abin da kaji abubuwan shari'ar musulunci da ta zo so take ta sassauta mana ta sauƙaƙa mana ta kawar da mu da wahala ta kawar da mu daga cikin kuncin kuncin rayuwa da sauransu ubangiji ta'ala ya san ɗan adam yana da rauni da aka shi sa ya kawo dokoki masu sauƙi ga ɗan adam ma adda ilal haram fa huwa haramun mun yanzu kenan mun fahimci wannan misali malam ya bamu amma akwai kai ma in kaje zaka yi ta budawa da yawa duk abin da Allah ta'ala ya halatta mana to a cikinsa akwai gamsuwa da wadatuwa ga barin abin da ya haramta mana ita ce ka'idar da malayi kawo mana yake so ka gane to ka'ida ta shida ma adda ilal haram fa huwa haramun duk abin da zai bayu zuwa haram to wannan abin shi ma haram duk wani abu da zai taimaka a aikata haram to wannan abin shi ma haram in kuɗi ne to haram ne in mulki ne ko wani matsayi ko wata dama ko lafiya ce ko menene zai taimaka wajen aikata haram to shi ma haram wa min al-mabadi yana daga cikin ƙa'ida allati qarrara hal islam wadda musulunci ya tabbatar annahu yanda al'amarin yake idza harrama shay'an idan musulunci ya haramta wani abu harrama to ya haramta ma yufudi ilaihi duk abinda zai bayu ko ya wato yufudi ya kai mutum ilaihi zuwa ga wannan haram din min wasa'il na hanyoyi wato idan musulunci ya haramta zuwa nan misali to duk wata hanya ta zuwa nan da ita ma an toshe ta idan musulunci ya ce karkaje guri kaza to hanyoyin da za su kai ka zuwa wannan gurin su ma an haramta ka bi su karka ce a'a to ai ba wai can inda aka hana so nake inda dan ratse kuma a'a hanyar da za ta kai zuwa ga wannan haram din ita ma an haramta zubunta shine ka'idar ma adda ila haram fa huwa haram da haka idan musulunci ya haramta wani abu to harrama ma yufdi ilaihi yana haramta kuma abin da zai kai mutum ilaihi zuwa ga aikata wannan haram ɗin min wasa'il na dukkan wata hanya wasila wasu hanyoyi wasaddar zara'i almuwassila ilai yakan kuma toshe wasu hanyoyin da za su kai ka ilaihi zuwa ga haram ɗin ina fata an gane ga misali malam zai bayar fa'iza harrama zina matsalan idan musulunci ya haramta zina misali bi mithli qawlihi ta'ala da misalin fadin Allah ta'ala fi wasfi ibadihi ibadir rahman fi wasfi ibadir rahman wajen sifanta wato bayan ubangiji mai rahama Allah ta'ala ya faɗi siffofin bayansa na kwarai cikin suratul furqan cikin siffofin sai ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sune waɗanda la ya da'una ma'allah ilahan akar ba sa bautata wa wani ubangiji tare da Allah kaga an haramta wa mutane shirka to duk abin da kofar da za ta buɗe mutum ya tafi shirka za a ga musulunci ya toshe ta shi sa ko wasu abubuwan da za ka dinga jin ana haramun ne kaza ba su a karan kansu ba in aka bar mutane zuwa ga haram za su to sai musulunci ya ɗauki mataki ya daɗe don kan mutane su kai zuwa ga haram ina fatan gane kaga nan Allah madaukakin sarki ya hana a hada shi da wani a cikin bauta to dukkan wata hanya da za ta bayu shi sa aka haramta zuwa wajen bokaye wajen yan duba wajen yan tsubbu wajen yan bori aka haramta yin rantsuwa da wani Allah aka hana mutum ya rataye wani abu da sunan zai tsare shi ko ya kare shi daga wani abu duk wa'annan janibin tauhidi ana so kada mutum daga wa'annan yan abubuwan in ma an ce to ai ba komai ka iya sawa to kar a wayi gari wa'annan abubuwan kuma su kai mutum zuwa ga aikata shirkar to shi sa sai musulunci ya toshe kofar tunda ya hana a shigo to sai ya sa kuɗi ya kullana Allah ta'ala ce wala yaqtuluna nafsa su bayan ubangiji mai rahama ba sa hada Allah da wani a cikin ibada sannan wala yaqtuluna nafsa ba sa kashe rai allati harrama Allah ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai in akwai haƙƙin da wannan ran ya cancanci a kashe shi to kaga nan a wannan gabar shi ma kaga musulunci ya haramta kisan kai to duk wata hanya da za ta bayo zuwa ga kisan kai ita ma musulunci ya haramta ta shi yasa aka haramta ka nuna dan uwanka da makami ayi magana ka ce ayi wasa ne ko ka yo kansa da abun hawa sai ka zo kusa da shi a mota sai ka taka birki wannan duk haramun ne a musulunci kamar yadda aka haramta kashe shi to duk wata hanya da za ta iya bayuwa zuwa ga kisan ita ma an hana Allah madaukakin sarki ce wala yaznuna kuma ba sa yin zina to duk wata hanya kuma da za ta bayi zuwa ga zinar ita ma aka hana ta shi yasa aka shi yasa aka ce haramun ne ka je wajen yarinya zance ba auren ta zaka haramun ne ta san ba aure auren ta zaka yi ba ta fito haramun ne iyayenta su batta ta dinga mu'amala da samarin da ba auren ta za su yi ba wannan dai yana ciki domin yana daga cikin hanyar fadawa zina zuwa zance ba da niyyar aure ba kawai ka wanke kayanka ka ciko a kanka ka fesa turare mai tsada ka kawo wani kwameman agogo ka sa da wani gilashinka da wani damamman wandonka ka je kawai ka dinga zance yarinyar mutane ka hure mata kunne in an ce kuma ka bayyana kuma sai ka gudu ba dama ba ka shirya ba har yanzu kwananka a gidanku in ba a baka abinci ba wallahi ne kai siya mu dawud ba ka da wata hanya da za ka iya ciyar da kanka ba kullum har yanzu kai mudafin ilahi ne dirran da kai ba daidai ba ko kuma kannanka suka riga ka dira kan kwanukan abincin nan suka abin nan ana zuwa aka ce wallahi kannanka sun cinye abincin nan to wallahi mutum ya dinga ya dinga wata hamma ko dai ya je wajen gidan wani abokinsa ko kuma ranar kau ga yana ta wani bacci da wani kunci na ba gaira ba dalili saboda cikin sa ana zanga zanga kuma shi ba shi da ko anini amma ba ya iya zance kuma irinsu yawanci su suke bushe 'yan matan kunne ga wani shi da sana'arsa salihin mutum mutumin kirki amma kila ba shi da zakakan kalaman irin wa'annan din da 'yan matan suke so sai wancan din ya zo sai a ce waye take so ya ta ce wancan take so a ce ya fito kuma ya gudu an fahimta to kaga yanzu duk mutumin da ba aure zai ba ya kuma je to kaga wannan wasila ce zuwa haram hanya ce zuwa zina ko kuma da niyyar auren zai je amma ya dinga yin wato ya je ba za su yi hirar ba sai a cikin mota daga shi sai ita ko kuma a sitrum a za su ayi su suna da matsayi gidan manyan mutane ne a kori yara gaba daya a ce ku kakku dame su a tura shi da shi da ita kawai a cikin sitrum a nan suke hirar suna zancen su shi ba ma'asumi ba ita ba ma'asumiya ba to kaga wannan ita ma wasila ce ilal zira a fito da su fili inda kowa yake kallo tsakaninsa da ita mita uku ko mita biyar to kaga duk wannan duk wata wasila zuwa ga aikata haram haramun ce kallon fina-finan batsa kallon hotunan batsa wayannan duk wasila ce zuwa ga zina to karka ce ai kawai Allah ta'ala cewa zina kawai aka haramta duk hanyar da za ta ba da ƙofa zuwa ga a ƙwanƙwasa wa zina ƙofa ita ma haramun ce ko a haɗa ko a mutum ka gan shi a bashi ya dinga keɓewa da a ce ai kozin ɗinta ne kozin ai ba muharrami ba ne ko a ce ya raka ta unguwa ko ta hau mashin ɗinsa duk wa'in nan za a ga wasa'il ne hanyoyi ne wanda za su bayu zuwa ga aikata zina kar mutum ya ce za mu karanta wata ka'ida kan mutum ya ce shi ba da niyyar haka ya ɗauka kamar yadda wata ita ce ka'idar ka'ida ta gaba ina jin da za mu karanta ainihin wato ba ita bace a tahayyul alal haram ba ita ba anniyatul hasana la tubarrirul haram tana can gaba za mu karanta kyakkyawan niyya ba ta sa halatta ba ta sa haram ta zama halal an fahimta ko kaga Allah madaukakin sarki ya ce wala yazununa su ibadur rahman bayin ubangiji mai rahama ba sa yin zina wa man yaf'al zalik Allah ta'ala ce duk wanda ya aikata haka yalka asaman ya aikata babban laifi yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyama za a ninka a rubanya masa azaba ranar al-qiyama wa yakhludu fihi ya kuma dawwama fihi a cikin wannan azabar muhana yana kaskantacce Allah ta'ala ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki nagari fa ulaika irin waɗannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ubangiji madaukakin sarki yana musanya miyagun ayyukan su munanan ayyukan su su zama kyawawa wa kana Allahu gafurar rahima ubangiji ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai wa qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wala taqrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila lalle ita zina ta kasance alfasha ce aiki ne mai muni wa sa'a sabila kuma hanya irin ta zina ta yi muni hanyar da mutum zai keɓe ya biya buƙatarsa da wadda ba halaliyarsa ba wannan hanya mummunar hanya ce Allah ta'ala da kansa ya ce wa sa'a sabila hanyar da mutum yake lalata 'ya'yan mutane hanyar da mutum yake zuwa yana yin zina don ya biya bukatarsa Allah ta'ala ce mummunar hanya ce mummuna ce wa sa'a sabila da haka Allah kaga anan cewa wala taqrabu kar ku kusanta shi sa malam mai lahallari ka koma yake cewa wan nazaru ila al ajnabiyati wa talazzuz bi kalamiha haka yace daga cikin abubuwan da yake haram kallon wadda ba muharramaka ba ba da niyyar aure ba kawai ka zauna ka dinga kallon ƴaƴan mutane kana kallon mata akan hanya wannan haramun Allah ta'ala ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kana so ka kalle ta ka more kai aure ka sa ta kai ta kallanta kana samun lada ana rubuta ma lada da haka Allah madaukakin sarki kaga yace wala taqrabu zina kaga at-talazzuz bi kalamiha shine zuwa zance tana kashe murya tana yin tajwidi kana jin dadi kuma ba matarka bace wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan ubangiji ta'ala yace kada ku kusanci alfasha ma zahara abinda ya bayyana minha na alfashan wa ma batana da abinda ya buya idh harrama al-islamu az-zina domin musulunci ya haramta zina bi mithli hadhihi al da irin waɗannan ayoyin ko idza harrama al-islamu zina idan har musulunci ya haramta zina bi mithli hadhihi al da irin waɗannan ayoyin wa gairiha da waninsu min al-ahadith na hadisai to harrama kullu muqaddimati to musulunci ya haramta kullu muqaddimati dukkan wata gabatarwa zuwa ga zina kallo yana ciki hira ko ta waya ko ta chatting ko ta face ko ta wace irin wasa'il duk yana ciki muqaddima ballantana taba jiki ballantana runguma juna ballantana kiss ballantana sauran abubuwa makamadun muqaddima ce din nan don haramun ne karka dauka ita kadai zinar aka haramta tsantsagwaranta a'a dukkan wayannan muqaddimat gabatarwa zuwa ga aikata zinar su ma sun shiga wadawa'i da abin da ke jawo hankali zuwa zinar sa damammun kaya suna ciki haramun ne mace ta sa damammun kaya haramun ne namiji ya sa damammun kayan da ana ganin kwanjinsa ana ganin tudun kirjinsa ana ganin tudun wandansa haramun ne don wayannan dawa'iz zina duk magayyata ne abokan wato yan gayya ne na zina na gayyatowa zuwa zina da aka iyaye da suke kyala 'ya'yansu su dinke-dinken da suka ga dama duk wannan yana cikin dawa'iz zina abubuwan da suke jawo ainihin hankalin matasa ya tashi ba su da kudin aure kuma shi kenan tun da an tasar musu da sha'awa shi kenan zai dinga bin 'ya'yan mutane waɗanda babu kulawa babu abin da akan su su dinga lalatawa min tabarrujin jahili na daga irin tabarruji wato shiga ta tsiraici jahili irin na jahiliya duk kuna kallo za ku ta gani ga teloli nan kaga su ma wannan telolin kar mutum ya ce wallahi sana'a yake wallahi duk wa'annan dinke dinken duk wanda yayi wannan yayi at-ta'awun 'alal ithmi wal udwan wallahi ya taimaka wajen asaba wa Allah kuma ya shirya ya samu kuɗi kam ya taninkewa amma billahi allazi ya shirya amsar da zai ba Allah duk wa'anda suke yi wa mata irin waɗannan ɗinke-ɗinken na rashin albarka na rashin mutunci na tsokanar Allah da tsokanar matasa a tayo da mutane fitina da sha'awa wallahi talla wannan duk wanda yake wannan ɗinkin ya ce sana'a yake to ai mun karanta nan akwai sana'a da ta halatta akwai wadda ta haramta kuma dukkan abin da zai bayu zuwa ga haram haramun wa khalwatin athima da keɓanta irin ta saban Allah zance a cikin mota kalwatin atima ce zance daga mutum sai yarinya ita kaɗai su kaɗai a cikin tsoro ga duhu wannan ya an so ne faka ba a so gaskiya ba ba a nufi Allah ba a cikin wannan hirar ba a cikin duhu kuma sai a yi minti talatin wani bai fito daga gidan ba wani bai shiga ba ko kuma yi mata waya a wani guri da silent guri ne sai ga ita in aka yi waya ba a kofa gidan za a yi zance ba don ka san munafukin zance ne ba zance ne na Allah da annabi wanda za a yi aure da shi ba waya zai in yi zo unguwar tsakanin sai ta bar layinsu ila inda aka santa sai ta koma can wani layi wani guri wanda ba mutane sosai in ma kuka yi ta wuce ba ku gane wace ce khalwatin atima keɓanta irin ta saban Allah waktiladin abif da kuma cakuɗeɗeniya tsakanin mata da maza da sunan neman ilimi da sunan neman sana'a da sunan ainihin wato aiki a ofis da sunan kasuwanci kuma da wace irin wani irin suna ne cakuɗeɗeniya duk yana daga cikin abin da ke taimakawa zuwa zina a ma'aikatu ne a masana'antu ne a guraren kasuwanci ne duk wannan yana ciki waqtiladin afim wa suratin ariya phonography kenan suratin ariya da surori irin na tsiraici tun ya dinga kallon hoto na tsiraici wannan shi ma yana daga cikin abinda Allah ya ce wala taqrabu zina wannan zai dinga kusanta mutum da zina da hotuna na batsa da fina-finai na batsa wayannan ga sunan duk gaba da yanzu wayoyi sai dai wanda Allah ya tsari illa man rahima rabbuk ba tsada data ce in ka siya yanzu nan matasa duk da wayoyi manya-manya a hannunsu da waƙi zina shi sa zina ta yawa kana mama har ma ka dinga mamakin wani yaron an ce ma ya lalace ko wata yarinyar an ce ta lalace saboda gidan shedan ba kyaure ya shiga sai illa man rahima rabbuk gidan shedan ba kyaure ga shi dama gidan shaidan ne kuma ba kyaure kaga direct entity ko da yaushe wa adabin makshuf da kuma ainihin wato adabi wanda da sunan adabi adabi ko na hausa ko adabin turawa ko adabin larabawa makshuf wanda ake faɗan tsiraici yayayyen adabi literature a ce sai ka karanta literature amma literature din nan kila wata al'ada ce ta tura ko wasu waƙe-waƙe ne na turanci ka dinga jin ana faɗan wasu abubuwa na batsa a ciki shine adabin maksho ko da hausa in ma akwai adabi na hausa shi ma akwai kalmomi wanda suke ana waƙe-waƙe ana faɗan wasu kalmomi na batsa a ciki su ma sun shiga ciki su ma suna daga cikin abin da ke kusanta mutane zuwa ga zina wa gina'un fahish da waƙe-waƙe irin na alfasha waƙe na alfasha ilah har zuwa ƙarshe wa min huna karrara alfuqaha hadhihi alqaida anan ne malamai alfuqaha masana fiqh suka tabbatar da wannan ƙa'ida ma adda ila alharam fa huwa haram suka ce duk abin da zai kai zuwa ga aikata haram shi ma haram duk abin da ka rike wannan ƙa'idar kar ka ɗauka wai iya zina kawai duk abin da zai taimaka zuwa a aikata zina a aikata haram to shi ma wannan abin wanda ya taimaka din shi ma haram ne yansa wa yushbihu hadha ma qarrarahu al-islam kadhalik wannan yayi kama da abin da musulunci ya tabbatar har wa yau min na cewa anna ismal haram shi laifin aikata haram la yaqtasiru ala fa'ilihi al-mubashir wahda bai takaitu akan wanda ya aikata wannan ainihin wato haram ɗin shi kadai ba idan mutum ya aikata haram to bai ba shi kadai ne ya laifi ba bal yuwassaqu da'ira ana buɗe wannan cycle ɗin wannan da'irar ta aikata wannan saban fatashmulu ta kunshi kullaman sharaka fihi duk wanda ya taimake keniya a cikin wannan aikata laifin kai ba kai kai zina ba ba kai ka hada shi da ita ba cinya ba kafa baya na fatan gane ba kai kai ba amma kai ka taimaka akai ko ka ba da gudunmawarka duk wanda ya musharaka wajen aikata laifin ba wanda ya mubasharanci laifin wanda ya laifin shi kadai Allah zai kama ba duk waɗanda suka ba in iyaye ne suka ba ƴaƴansu gudunmawa suka lalace wallahi haddace ɗanka da ya lalace wallahi ba shi kadai zai sha wuta ba hadda kai sai ka sha wuta ranar tashin alkiyama in matarka ce ta lalace da hannunka a ciki wallahi kar ka dauka ita kadai za ta sha wuta kana ciki in abokinka ne ya lalace da gudunmawarka wallahi kana ciki da aka duk wanda ya bada gudunmawa wajen aikata haram shi ma yana ciki bi juhudin maddi ta hanyar wato juhudin maddi wani kokari maddi na dukiya shi ya bada kuɗi ko shi ya bude irin waɗannan wuraren da ake zuwa a kama a yabun nan a yabun da ba shi kenan ko gidan hayan nasa ne shi ya bayar ya ba gwagware suke kawo 'ya'yan mutane suna lalata a ciki wallahi yana ciki ya karbi kuɗi ya lale ya sa aljihunsa kuma ya shirya amsar da zai ba Allah ranar tashin alkiyama a'a abun hawa ne da shi shi yake ɗaukanta kawali ne ya san inda za ta je har wani lokaci za ga 'yan masu sana'o'i na sufuri ta fito ya san fasikanci za ta kuma ya ɗauke ta ba dai shi kawai kuɗi yake nema kawai neman kuɗi ba manufa shi sa sai Allah ya zare albarka a ciki ka wahala ka samu kuɗin ka rasa mai kai da su kuma talaucin da har yanzu baka kamo dangwace ba ko baka kamo aminu dogo ba kullum kana wahale rayuwa ta kaskanci saboda Allah ya cire tallafi ya cire albarka a ciki da aka duk wanda ya ba da gudunmawa bi juhudin ma'addi da dukiya shi ne juhudin ma'addi da dukiyarsa ya ba da gudunmawa shi ya sai kayayyakin sufurin ya bayar kuma bai gaya wa masu harkar sufurin ya sai a daidaita sau ya bayar bai gaya musu guidelines ɗinsa ba suka je suka aikata haram da a daidaita sau wallahi kana ciki gidajen haya bai faɗi su fe su fe su fani wa yadda irin mutane yake so a zuba masa aka zo aka sa boka a ciki yana tabbatar da mutane mata ana taimaka ruwa yana bokanci wallah kana ciki mutum yana ciki na ba ta gane wannan shine juhudin maddi au adabi ko kuma ainihin wato mutum ya ba da gudunmawa irin ta adabi morally wato ko da mu'amalantar mai laifi kai da kyakkyawan hali ba don ya shiryu ba ya dinga jin kamar ba ma laifin yake ba kawa da gudunmawa amma ta yi din mai laifi a cikin society a nuna masa ba daidai yake tafiya yana da kuɗi yana da mulki yana da wata dama a ba shi da ita kawai mutane su dinga kyamar mu'amala da shi musamman in an fahimci zai tsargu ya ji ba daɗi ya gyara amma kuna bashi kuna karanta masa kuna girmama shi kuna mutunta shi bayan bashi da kirki wannan shi ma wata gudumawa ce da haka wannan yake samun ƙwarin gwiwa da ku yake cin abinci da ku yake harkokinsa yana ma ɗaukan wani abu na cikin kuɗin laifi da yake samu yana sai da kayan maye a unguwa yana zuwa yan dattawan layi yana babba su kuɗi ko yana siyan kayan abinci yana aika musu da haka wani dattijan haka ba zai masu jada yana durƙusa yana gaishe shi bayan an san sana'arsa to wannan dattijo Allah ba da haƙuri ya ma kana ciki kullun kowanne cikin wanda ya ba da gudunmawa aka yi laifi ya naluhu min al'ithim ala ƙadari musharakati zai samu kasansa na laifi gwargwadon iya gudunmawa da ya bayar fafilham kaga game da giya yal'anun nabi alaihi salatu wassalam yal'anun nabiyu alaihi salam annabi alaihi salatu wasalam ba mai yin giya kawai ya tsinewa albarka ba kaga ya la'anci sharibaha mai shanta wa asiraha da mai yinta mai nannagata wa hamilaha da mai daukowa ya kawo mutane su sha shine hamilaha saba ce shi yake yin sabin ɗin mutane in ka zo hotel ɗinsu ko ka zo gurinsu shi zai dinga ɗaukowa yana kawowa kaga mai shan ya shiga cikin tsinuwa dan ya bada gudunmawa mai yin giyar kaga kamfan mai kamfanin giyar da masu ma'aikatan da suke aikin giyar a ciki duk suna ciki mai ɗaukowa ita kuma an ma saro ta an kawo ta hotel ko an kawo ta wajen sha shi wannan baya sha amma in an zo shan shi ake yake ɗaukowa a fridge ko a guri ya dinga kaiwa wal mahamulati ilai da abinda ake ɗaukan giyan zuwa gare shi wanda aka ɗauko giyar zuwa gare shi shi wato wanda za a kawo giyar kenan wa akilu samaniha da mai cin kudinta ila ashara har sai da manzo Allah ya lissafa mutum goma mutum goma duk wanda suke da alaka da giya manzo Allah ya ce duk tsinannu ne kama sanadhkuruhu ba'd kamar yadda nan gaba zamu ambaci wannan hadisin da bayani akan abin da ya shafi giya wa fil riba a abin da ya shafi riba yal'anu akila manzon Allah ya tsine wa mai cin riba ai man ya akhudhu riba wanda yake karbar riba wa yastafidu minhu kuma ya amfani da riba yana da kudin sa a banki kudin ruwa yana karba ya zo ya dinka riga ya canja mota ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk da kudin ruwa ya shiga cikin tsinuwar manzon Allah mal'unun ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mukilahu da mai ciyar da ita riban shi kilan ya samu baya ci dan ya san matsayinta amma zai dinga ciyar da mutane ai mu'din riba wanda ake bashi riba ya san riba ce a bashi kuma ya karba ya ci wa katibahu da sakataren da ake transaction din riba shi yake rubutawa shi ma ya shiga ciki wa shahidaihi da shaidu yan ganin ido su a gabansu su ne shaidu na wannan transaction ɗin da aka yi na mu'amalar riba manzo Allah ya ce duk su matsi na ne dan duk sun ba da gudunmawa wajen yin cin riba kaga ashe duk wanda ya ba da gudunmawa wajen aikata haram shi ma yana ciki wa yal'anun na'iha kamar yadda manzon Allah ya tsine wa anna'iha mai kukan kera kukan mutuwa ta taho salin alin kalau idan ta kayau amma da ta doso kusa da mutane ta cire takalmata ta rike kawai riga ma ta tsalla wani ihu duk sai a can shi ya je kanta sai kuma ta fara ihu ta zo a yi tarar rajin da ta ta kuka wata kuma sana'a ta kenan ma wal mustami'a ilaiha da mai sauraron ta to kin ji ita laifin mai sauraron da ba masu sauraron ita mai kukan ba ce ba a ce tana fara wannan kukan kowa ya sashi ya bata guri ku ba ku nan da yan mintuna za ku ga ta daina dama kukan naku ne ku masu sauraro to shi za a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ita kadai ta yi laifin ba wannan mai sauraron ta shi ma ya shiga ciki wa hakaza kullu ma aana ala al-haram fa huwa haram haka ka'ida take duk wani abu da zai taimaka wajen a aikata haram to wannan abin shi ma haram ko menene zai taimaka wajen mutane su aikata ba daidai ba to wannan abin da zai taimaka musu su yi ba daidai din ba shi ma haram wa kullu man a'ana ala muharramin haka duk wanda ya taimaka akan a aikata haram fa huwa sharikun fil ithmi shi ma yayi tarayya wajen laifin abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk